أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم ثبت جناني واجر الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم او اظلم واعوذ بك من ان اغتال من تحتي انما الاعمال بالنيات إن وانما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ne ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki mun kwana jiya a cikin wannan sura ta sura Taha sura wacce take mai tsawo mai tarihuwa da yawa mai kisoshi da yawa da wa'azuza da yawa waje mun kwana kissan nan ta annabi adam alaihi salam da gwagwarmai da ta gudana tsakaninsa da iblis da kuma abin da allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa annabi adamu alaihi salam to nan annabi adamu ya ci abin da aka ce kar ku ya kusanta to da ya ci abin da aka ce ko kar ya kusanta to a lokacin ne sai annabi adamu ya rinka kamun kafa da tuba a wajen allah tabaraka wa ta'ala da haƙƙin annabi muhammadu allah ya gafarta mashi ya yi tawassuli da haƙƙin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma bi haƙƙi muhammadin illa ghafartali mai da muka karanta jiya muna cikin wannan bayanin na tubar annabi adam alaihi salam da yake akwai maganganu da yawa يا ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين mun gabatar da wasu daga malaman tafsiri sun ce wannan shine kuma ga ma ayar Qur'ani ta rubuta shi to amma abin da ya inganta daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ma ba abin da jiwa bane inda ba karo suke da juna ba dan haka sai aka ce watan ta yi ya zama dukkan abubuwan sun yi waccan addu'a ga rabbala inda na zalamna a kusana da kuma wannan tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk biyun aka yi saboda haka babu wani rikici a ciki wannan dai riwaya kamar da muka karanta ta jiya annabi adamu ya ce Allah ya gafarta mashi da haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce ya kasar Muhammadu da ba halicci ba shari'ar sama sai annabi adamu ya ce lokacin da ka halicce ni da ikonka ka busa mun rai in daga kai in ka abin da na fara kallo a matsayin jama'ar arshi la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal qalbi ilayk sanan san ba wanda zaka raba sunan ka da nashi sai wanda ka faso a halittar ka Allah ta'ala ya ce kai gaskiya kai adamu lalle shi na faso a halitta ta kai ta roƙona da haƙƙinsa na gafarta maka daga yau ma fad'uni bi haqqihi fa inni qad ghafartu lak sai Allah ta'ala ya rufe wa annabi Adam mai gaba dai yace walau la muhammadu ma khalaqtuka ba dan muhammadun nan ba da kai tawassuli da shi da ban halice ka ba kaga mu kenan ba dan manzon Allah ba da ba halice mu ba dan mu ƴaƴan Adamu ne to ba dan ba manzon Allah ba da ba halice ba ban mu Adamu ba to kenan da ba hadisi ba goge ba to wannan hadisi ya inganta duk da ana gani akwai Abdurrahman ibn Zaid al-Aslam malaman hadisi sun ce da'afin da yake da shi lam yablu da'afuhu hadda tarki bai kai matsayin a ce ba a karban maganar shi ba ko kaɗan sannan kuma hadisi na da shawahid ababen da za su karfafe shi da ƙara tabbata kuma waɗanda suka shiratu wannan hadisi daga malamai suna da yawa manya-manyan hafizai na hadisi manya-manyan jigajigan malamai na sunna sun ruwaita daga cikinsu akwai alhafiz ibn kathir a cikin albidaya wa nihaya ya kawo wannan hadisi na tawassulin annabi adam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الحافظ نور الدين الحيثمي المجموع الزواعد يا كاوشي الإمام الطبراني كاوشيشي تقي الدين السبكي تقي الدين السبكي أحمد بن علي يا كاوشي أشكي شفاء السقام شيبا كاوشي كالإمام يا صح حاشيات حديث يا إنجنتا cewa annabi adamu ya yi tawassuli da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ya inganta wasirajul burtini al'allamatul burkini ya kawo wannan shi ma alhafidus suyuti a cikin al'asa'isul kubra ya kawo wannan hadisi al'allamatul qastalani a cikin mawahibul ladunniya ya kawo shi al'allamatul zarqani a cikin sharhin mawahibul ya kawo wannan dai malaman hadisi dai da yawa waɗanda duniya ta san su sun kawo wannan hadisi sannan wani hadisi yana da wata riwaya ta daban ita ce kamar yadda ibn taymiya al-harani ya kawo ita ma wannan riwaya wadda za ta zama shahida ma'ana mai shaida mai mara baya ga wacce riwaya ya kawo ta a cikin wannan mawdu'i ta fagen istishhadi ma'ana ya yi istishhadi da ita ya ya kawo ya kawo riwaya abu abu faraj ibn al-jawzi a cikin watan ahwalul mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam to littafin shi na ahwalul mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam to anan ne ibnu taymiya ya dauko ya cira ta wannan magana yace da isnadi hakan mai saratu faj mai sara yace ya rasulullah mata kunta nabiyyan yaushe ka zama annabi yaushe ka zama annabi sai yace qala lamma khalaqa Allahu al-arda واستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وخلق الأرش كتب على ساق الأرش محمد رسول الله دكا لوكسين الله هل تسمي سنوكما يهل الأرش يدير تسمي واتن بقوي واتن سم بقوي sannan ya rubuta a bakin gama al'arshi Muhammadu Rasulullahi khatimul anbiya'i shi ne cika mafi annabawa وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء الله يهدي الجنة يزمد النبي آدم وحواء فكتب اسمي على الأبواب والأوراق والكباب والخيام الله يربو تسونانا أكن أوبوبين الجنة كم إنجم الله محمد رسول الله da shi aka yi labelin ɗin kowace ƙofa ya da kasan in ka zo a ministry a ce nan ofishin wani a kofar shi na ofishin wani a kofar shi to abin da yake rubuce a kowace kofa a aljanna muhammadu rasulullah wal awraqi da ganyayen aljanna abin da yake rubuce da kubobin aljanna da kaimomin aljanna a yaushe ya ce wa adamu bainar ruhi wal jasadi tun annabi adam yana tsakanin jiki da ruhi ma'ana ba su haɗu ba balle ya zan adamu tun lokacin aka yi wannan hidima kam falamma hayahu Allah lokacin da Allah ya raya annabi adamu in ji manzo Allah nazara ila al-arshi sai ya diba zuwa ga al-arshi fara'a ismi sai ya ga suna na rubuce fa akhbarahu Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi labari annahu sayyidu waladika shine shugaban iyanka haka Allah ya ce wa annabi Adam annahu sayyidu waladika shine shugaban iyanka to ga misali falamma gharrahu ash-shaytan lokacin da shaytan ya rudi annabi Adam da Hawwa taba wastashfa'a bi ismi ilayhi taji taba taji dalilin da yasa aka dauko da magana fataba alaihi Allah ka fito ba annabi Adam to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadan ma garrahu mashaytan lokacin da shaytan ya rude su fadallahu ma bi ghururi to taba sai suka yi ta tuba wastashfa'a suka rika kamun kafa da tawassuli bi ismi da sunana ilaihi zuwa ga Allah sunana suka rika tawassuli da shi inji manzo Allah har Allah ya gafarta musu abin da suka yi na cin itaciya in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ibnu taymiya ya kawo shi a cikin majmu'atul fatawa sannan ya sake kawo shahidi na biyu yace al-hafiz abu nu'aymin a cikin dalailun nubuwa ta kan watan abu shaykhi ta kan ta kan abu farq ibn al-jawzi ta kan umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala mana an kore isnadi haka sayyidina umar ya dala tabbata gare shi abin da yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce lamma asaba adamu al-khai'ata lokacin da annabi adamu ya aikata kuskure wanda Allah ya ce kai yayi shine na cin itaciya rafa ra'sahu sai dauka kansa fa qala ya ce ya rabbi bi haqqi muhammadin illa gafarta Allah da haƙƙin annabi muhammad ya gafarta mu ai ko da wa inda alkitabu was sunna zamu bi lalle mu yadda da kamun kafa da manzon Allah mashru'i ne kitaban wa sunnah domin gashi ya tabbata gashi ya tabbata arwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi adamu baban mu ya karantar da mu yin tawassuli da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka mu zamo ɗaya na kwarai masu koyi da baban mu annabi adamu saboda haka ta'awallahu sai Allah ya wahayi wa Muhammadu adamu menene muhammadun da kai kamun kafa da shi fa qala yace ya rabbi innaka lamma atmamta khalqi lokacin da ka cika halitta ta rafa'tu ra'si ila arshika in daga kaina zuwa ga al'arshinka fa idza alayhi maktubun la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sai gashi abin da na gani rubuce la ilaha illa allah muhammadur rasulullah fa alimtu annahu akramu khalqika alayka sanan na gano duk halittarka kaf ba mai girmansa in karanta ismahu ma ismika saboda ka ba mu sunanka da nashi fa qala Allah ta'ala ce na'am haka ne lalle shi yafi girma a halitta ta ka kad gafartu laka na gafarta maka wa huwa akhirul anbiya min zurriyyatika shine karshen annabawan da zai zo daga zurriyyarka walau laqu ma khalaqtuka ba dan shi ba da ban halicce ka ba ba ma magana wani malami ba ne magana hadisi ce ba magana wani malami magana hadisi ce kuma Allah ne tabaraka wa ta'ala ke faɗin haka fa hadha alhadith yu'ayyiduhu alladhi qablahu ibn taymiya ya ce wannan hadisin na karfafa hadisin baya wannan na karfafa wancan na baya wa huma duk su biyu dinnan kat tafsiri lil ahadith sahiha kamar fassara ne na hadisai ingantattu wannan magana daga majmu'atul fatawa na ibnu taymiyyah kaga dai a takaicen takaitawa hadisi ya inganta malamai da yawa daga manyan manyan shiga daga malaman hadisi manyan manyan malaman hadisi uffazu mahaddata hadisi waɗanda duk ta kuke su ake libo su ake kallo su warware matsala inda ta hadisi ce waɗanda aka san matsayinsu a wajen hadisi matsayi ne maɗaukaki su ne amintattu an yadda da su a fagen sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam umana'un ala sunnatin nabawiyya daga cikinsu akwai al-imamul hakimu mai mustadrak ya tabbatar da wannan hadisi kuma ya ce ya inganta sannan al-imamu suyuti rahimahullah shi ma ya tabbatar da wannan hadisi ya inganta wal imamu surki da al-allamatu surki ali ya tabbatar da haka wal allamatu burkini al-imamu burkini shi ma ya tabbatar da wannan hadisi da ingancinsa kuma al-imamu al-baihaqi a littafin nan nashi wanda ya shartanta ba zai kawo magana mawdu'iya ba cikin shi kwata-kwata shine dalailul nubuwa wanda dai muke magana shi jiya wanda al-hafiz az-zahabi yake cewa dalailun nubuwa lil imam al-baihaqi alayka bihi fa innahu kulluhu hudan wa nur to kaji jinjinar da zahabi yake wa watan dalailun nubuwa saboda cewa dukkan shirya ce lalle yake shartar ta babu magana mawdu'iya a ciki tabbas haka magana take to ya kawo ta cewa watan wannan hadisi ya inganta sannan al-hafiz ibn kathir a cikin al-bidaya wa nihaya ya kawo shi sannan ga ibnu taymiya ya istishadi da ita a cikin majmu'atul fatawa to me ya rage kuma yanzu ba abin da ya rage illa mu karba mu yi aiki mu tabbatar da cewa yin tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mashru'i ya tabbata cewa a yi tawassuli a ce Allah yi man dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kaka baban mu annabi Adam ya karantar da mu don haka wani yake cewa da ya zo ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jurmi azimun ya abu fa innani bi muhammadin arjun tasamu abihi wa bihi tawassala adam fi amrihi wa qad ihtada man yaqtadi bi abihi yace zulbaina na da yawa ya abu ya mai rangwame ina neman kai ran kai ma rangwame bi muhammadin da albarka annabi muhammad arjun tasamu abihi wa bihi tawassala adam da shi fa ne annabi adamu ya kamun kafa cikin lamarin nan nashi da alƙur'ani ke faɗa mana fata ba alai wa bihi tawassala adamu fi amri da haka yace wa qad hita da man ya qatali bi abihi ai duk wanda ya koyi da baban shi ya shirya musamman baba dai irin annabi adamu saboda haka tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta mashru'i ne babi ne mai fadin gaske wanda dalili ya samu kawo wannan magana cewa Allah ya karbi tubar annabi Adam to gashi shehu ya kawo wannan hadisi wanda ke tabbatar da tawassulin annabi adam da kamun kafarsa da sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma har yau dai manzo Allah ya karantar da tawassulin karara ya koya ma wani karara ya koya ma sahabbai karara manzo Allah ya yi hadisin da Imam al-Hakim da Imam Tirmidhi sun ruwaice shi watan hadisi ne na Usman ibn Hunayfin Usman ibn Hunayfin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana la muna afada sa zaune sai ga wani mara lafiya ya taho mara lafiyan nan da ya taho sai sai yace ya Rasulullahi ina da matsalar ido ba ni da jagora kai mun addu'a ido na rude manzo Allah ce ba za ka yi hakuri ba ya zama ma daukaka da daraja yace ya Rasulullahi ina son dai a hada biyu yi a hada biyu dai idan na samu idona ya warke sannan kuma wata na samu aljanna mazala ce je kai alwalla ya je alwalla ya dawo mazala ce kai na fi laraka a biyu in ka kare na fi laraka a biyu sai ka roki Allah ka ce Allahumma mazala ka karbi da shi ba Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka بنبيك محمد يا نبي الرحمة بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه إليك إني أتوجه بك إلى ربك لتجلي لي أم بصري هذه أدعى الله يقول يا موانا مرض الأفيا عثمان بن هنيف يجي ba mu tashi ba ma ta farrakna nan inda aka koya mai ya tayyayo ya dawo ba mu wace ba kai ba mu tashi daga inda muke ba zande sai ga mutumin nan ya dawo ka allam ya kun bihi zurru yadda kasan bai taɓa rashin lahiya ba usman ibn hunayfin ya rubuci wannan kuma da bayan hakimi ce ya inganta imamu tirmidhi ya ce ya inganta albani nasiruddin albani ya inganta hadisin a cikin silsilatul ahadisus sahiha kaga dai manzon Allah ya karantar da tawassuli da shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma wannan abun bai bai bai bai bai bai tsaya nan ba har alhafizu zahabi a talfisul mustadrak zahabi yayi ma al-imam al-hakim watan talfisi na mustadrak ya bi shi ma ya zama yana da abin cewa to nan wasaqahu yayi daidai da hakimu yadda hakimu yace sahihun shi ma zahabi yace sahihun wannan magana bayyana take a cikin littattafai a sai kayi wani abin nan ba littattafai idan ka rika kawo littattafai marajib da suka kawo na hadisi na hadisi Usman bin Hudayf na tawassulin watan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wani mara lafiya abin yana da yawa shi ma Tirmidhi yace hadisun hasan sahihun Zahabi yace sahihun sai Hakim yace sahihun Albani yace sahihun ibn al-munzir al-imam al-munziri yace shi ma hadisi ingantacce ne warawa wa aidan al-imam an-nasa'i imam an-nasa'i ya rawace shi da ibn maja da ibn khuzaima a sahihin sa haka inji al-hafiz al-munziri a cikin at-targhib wa tarhib saboda haka fama za ba'da al-haqq illa darar fama za ba'da al-haqq illa darar daga kin gaskiya sai bata wannan shi ne abin da ya inganta a cikin tawassuli da annabi adamu ya yi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam kuma wannan ma wannan tawassuli bai takaitu ba da lokacin da annabi sallallahu alaihi yake a wannan rayuwa ta duniya bayan ya koma a barzakh mana ya koma ila rafiqil a'la sahabbai suna yi kuma shi ma riwaya ta rawaito irin su al-imam tabarani ya rawaita abu abdullah al-maqdisi ya rawaita al-hafiz al-munziri يا رويت نور الدين الهيثمي a majmu' sawaidi ya ruwaita ibnu taymiya ya ruwaita duk waɗannan sun ruwaici an yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wafati domin usman bin hunayf wata rana ya haɗu da wani mutum kamar da tabarani ya ruwaita ya haɗu da wani mutum yace don Allah ina kamun kafa da kai wajen halifa zamanin usman bin affan ne radiyallahu anhu yace in naje ina da bukata wajen shi amma ya saurare na da Allah yana son ka sa baki ya saurare ni sai ce ka ba ku je kai alwala ya je alwala ya ce kai na kana raka'a biyu ya ce to kai wannan addu'a wannan addu'a da kuka karanta sai ya karanta da wannan bawan Allah addu'a bawan Allah na gama yin nafila yayin addu'a sai ta samma gidan Amirul Mu'minina Sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu yana zuwa Sayyidina Usman ya ce mazo zai shigo ne bukatar ka kaza ne kaza ne mazo mu aje a biya mazo a je a biya da ku ya takatar kai ga zai na Usman abin ya kagara shi ke yana haɗuwa da Usman bin Hunayfin sai ce na gode ba don da ka sa baki ba da Halifa bai saurare ni ba sai ce ai ba baki na sa ba kaji kaji wata rana ne muna zaune wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani makaho kuma marar lafiya ya taho yayi kuka a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce yaji alwala yadda nace ka je ka alwala sannan ya ce na fi raka abin sannan ya koya mashi wannan addu'a da na koya maka ita ce ba wai magana na yi ba wannan nima abin da na ga an yi gabana to shi ne na karantar da kai wannan kaga duka abu ne wanda ya inganta irin su imam tabarani ya ce ruwa din ta inganta ta tawassuli da manzo Allah bayan wafatinsa dai alhaji abu abdullahi al-maqdisi aka ibn taymiya yace abu abdullahi al-maqdisi yace riwayar nan ta inganta sannan al-hafiz al-mundiri mi at-targhib wa tarhib shi ma yace ta inganta al-hafiz nuruddin al-haythami mi majmu' as-sawa'id wa manbu' al-fawaid shi ma yace ta inganta saboda haka wa ma za ba'da al-haqi illa al-dharar ba abin da yake daga cikin gaskiya sai mata tawassuli da annabi ya inganta duk abin da ya shafi musul tawassuli da annabi mukabara ce ememe ne in gaskiya ne karara amma in za a bi sunna kai tsaye ba kwana to abin da ya inganta sunna shine tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine abin da ya inganta kuma babu wata babu wata shari'a da ta zo ta goma ke shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ta shari'a manzo Allah ita ce ta yi musa dukkan shari'o'i guda ka tausuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya tausuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun gabanin bayyanar sa kuma a cikin alqur'ani ya bayani alqur'ani ya ce wa kanu yastabtihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi watan yahudawa suna tawassuli da watan yahudawa da duk suka yi yahudawan saibara da duk suka yi yaƙi da banu gafana sai banu gafana su yi nasara a kansu sai Allah ya musu ilhamar yin tawassuli da manzo sai suka rika tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan inji sayyidina Abdullah ibn Abbas al-Imam al-Qurtubi a tafsirinsa kuma ya kawo wannan yace sai suka rika tawassuli Allah da haƙƙin annabin ƙarshen zamani wanda kai alƙawarin zaka aiko Allah mun yi kamun kafa da shi Allah ka ba mu nasara akan mu ga tabana tunda suka fara wannan tawassulin ba su taba gwarzawa ba da banu ga tabana face sun yi nasara kansu in ka je ka diba al-Imam a tafsirin Qurtubi za ka samu wannan saboda haka tawassuli ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yayi tawassuli ya tabbata yayi tawassuli da haƙƙinsa da haƙƙin annabawa waɗanda ke gabaninsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi tawassuli saboda haka manzo Allah ya tawassuli ya koyi da tawassuli tawassuli da shi mashru'i ne don haka ba shirka bace ba bid'a bace a sunna ce tsawaranta sunna ce doranta tawassuli da manzo Allah ba to shine ma'anar ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى da zamu zo da ita magana kan tausuli duk cinye lokacin bai amma dai wannan a takaicen takaitawa kenan fataba thumma jtabahu rabbuhu sannan ubangiji ya zabi ya ƙara zabi dama annabi adamu zababben Allah to yanzu tubar da yayi sai ya samu taraki a wajen Allah saboda ya tuba sai ya samu taraki a wajen Allah don haka yace thumma jtabahu rabbuhu sannan Allah tabaraka wata'ala ijtabahu ya zabe shi fataba alaihi ya karbi tubarsa ya karbi tubarsa wahada da haka malamai suka ce duk wanda kaga ya kama hanyar tuba Allah ne ya zabe shi saboda min saboda sun majtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada in kaga ya kama hanyar tuba istighfari istighfari tuba to zabi ne na Allah wanda Allah bai zaɓa ba sai dai ya ce kiyayya daga ba tsakanin shi da masu istighfari Allah ya ce faji tabahu Allah tabaraka wa ta'ala zabe shi wa qarrabahu kuma ya ƙara kusanta shi gare shi wannan qala biqa sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayani akan abin da dai ya faru tsakanin annabi Adam da Hawwa'u da Iblis da Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan qadiyya قال سي الله تعالى سي اهبطا فسوك آدم وهو بما اشتملتما عليه من ذريتكما da abinda watan zurriya abin ku ka tattara kanshi na zurriya ku da ku da zurriya ku kenan da ku da zurriya ku kenan kaga dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahbadani Allah ila al-ardi fi sulbi adama thumma qadhafa thumma qadhafa bi fi sulbi nuh ثم جعلني في سلب إبراهيم ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعب الشبتان إلا كنت في خيرهما مظل الله صلى الله يا سو كدني إنا تكن تكن النبي آدم لك الجنة أهبطني الله شيني مأنر إهبدا آدم وهواء بمشتملتم da abin da duk kuka tattara shi alai kuka tattara kan shi min zuriyati kuma na zuriyar da kuma za Allah ke cewa Allah ya saukar da ni daga aljanna yana cikin tsotson annabi Adam ya sanya ni tsotson annabi Nuhu ya sanya ni tsotson annabi Ibrahim bai gushi bai na ciratar da ni daga tsatso na uba mai girma zuwa uwa mai tsarki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam min ha daga aljannan nan jami'an baki ɗayan ku ba'dukum li ba'din adu ba'dukum sashen ku watan aduwun kuna makiya li ba'din ga sashi wannan jumla kamar haliya ce halin kasancewa ku kuna makiyan juna kaji tunan Allah ya yi tambari mai muni tsakanin ɗiyan Adamu wasu wasu ko tsakanin Adamu da ‘ya'yan shi da Iblis shi kuma da ‘ya'yan shi ba'dukum li ba'din adu aka ce saboda cewa annabi adam abinda yasa aka ce ba'dukum li ba'din aduwwun sashen ku da wa ake magana da annabi adam da hawa amma an ce ba'dukum kuna makiyan juna annabi adamu baya kin hawa'u hawa'u ba ta kin annabi adamu amma zurriyarsu ake nufi zurriyarsu ake nufi za su zama makiyan juna to amma tun da su ne asalin zurriyar sai aka koma ana magana da su kamar su ne zurriyar sai aka ce ba abukum domin su ne man sha'ul auladi don aka fatta'adi fil haqiqati bayna auladi bayna bayna aulad aka wata kiyayya da juna tsakanin ƴaƴan annabi adamu ne a fasarar farko wannan kaga yayi akasin khidabar da Allah ya yi da Yahudawan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Yahudawan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah na magana da su sai Allah tabaraka wa ta'ala sai yana sai magana da su da irin abin da iyayen su suka yi sai ka ce wa in qataltum nafsan fadara'tum biha ku tuna lokacin da kuka kashe kai kuka kashe rai ba su suka kashe ran ba iyayen su ne da kakannin su suka yi amma tunda ‘ya'yansu ne da jikokinsu sai ana fiɗaba da su kamar su suka yi, ka gana ana fiɗaba da ‘ya'ya da abin da iyayensu suka aikata, amma nan karatunmu na yanzu ana fiɗaba da iyaye da abin da zuriyarsu za su aikata nan gaba, nan gaba, za ka yi ce ba'adukun liba'adin aduwun, in kuma a fasara ta biyu an ce ba'adukun liba'adin aduwun ana nufin annabi Adamu da ‘ya'yan shi za su zan maƙiyan Iblis da zuriyar shi shi ba, zai za a zan ba gaban shi ba ƙaunar juna. Kaga in an ɗauko wannan sai a ɗauko maganar Allah ta barako ta'ala da ya ce innahu aduwwun laka wa li zawjika ai maƙiyinka ne maƙiyin matarka ne shi Iblis din nan to kaga kenan kiyayyar ba tsakanin ƴaƴa annabi Adamu ba a tsakanin annabi Adamu da ƴaƴansa gefe ɗaya da kuma Iblis da da, da abin da shi zuri'a shi gefe ɗaya to su ne makiya juna ɗin wasu fassara kuma aka ce a'a ƴaƴan annabi Adamu da ya wasu wasu za su zama makiya juna kowanne za ka ga yana da shahidin da zai tabbatar da haka domin yanzu duk ya kokan da aka aka shayi a duniya duk yakin da aka yi a duniya ‘ya'yan annabi Adamu da yake yaƙa juna ba a duk wuli ba a zai azu. Kisan kan farko a duniya ‘ya'yan annabi Adamu ne sashe suka kashe sashe ɗaya ya kashe ɗaya ba a duk wuli ba a zai azu kenan. Kaga kenan kiyayya tsakanin ‘ya'yan annabi Adamu akwai ta kuma tsakanin annabi Adamu da ‘ya'yansa gehe ɗaya da tsakanin Iblis da mutanensa ko kuma jama'arsa gefe ɗaya to su ne ba'dukum li ba'dil aduwwun watan sashen ku suna makiya ga sashe to shine yace ba'du zurriyati aduwwun li ba'dil sashen zurriya za su zama makiya ga sashe min zulmi ba'dihim ba'da na zalunta sashen su ga sashe ko yanzu iya kokarin da ake ta tafka ba haɗiyan ba haɗiyan wani bane da iya daga adamu wasu wasu ne ke zubar da jinin junansu ba'dukum li ba'dil aduwwun fa in ma ya tiyannakum minni hudan Allah tabaraka wa ta'ala ce to ga wasiya ga gargadi fa in ya tiyannakum ne sai aka kawo ma za'ida haka malamai suke cewa wallahu a'lamu bi asrari kitabihi Allah shine masanin asirin littafin shi wannan duk istihadu dali da ka ce fa in ma ya tiyannakum idan dai hudan shiriya ya tiyannakum ta zai ke muku cewa hudan shirya ta zai ke muku an fassara shi da cewa idan littafi ya zai ke muku mai kunshe da shari'a idan annabi ya zai ke muku wanda yake dauke da sakon Allah shine hudan annabi da shari'a wasu kuma suka ce watar shari'atullah shine ma'anar fa in ma ta lakum min hudan idan shari'a daga Allah ta zai ke muku aka ce bi nabiyin أرسله إليكم وكتاب وكتاب أنزله إليكم واتن da annabi da zan aiko shi gare ku da littafin da zan saukar da shi gare ku kuma wasu daga malamai suka fassara alhuda alquran huda shiriyar nan alqurani ake nufi da shiriyar nan domin ni domin ibnu abi shayba abubakar ibnu abi shayba a musannaf dinsa da abdu ibn humaydin da ibn abi hatim da imam al-hakim da imam al-baihaqi a cikin shu'ab al-iman takan abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma abdullahi ibn abbas yadda Allah tabbata gare shi abin da yake cewa adara Allah ta'ala tabi alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye ya kar duk wanda ya yi alqur'ani ya bi shi yayi aiki da alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye shi min an yadilla fi dunya ba zai taba cewa ba a duniya aw yashqa fil akhirah ko kuma ya yi tsiya ta alahira duk wanda ya rike alkur'ani ba zai yi tsiya ba a duniya ba zai yi bace ba a duniya ba zai yi tsiya ba a lahira shine ma'anar fa in ma yatiyannakum minni hudan fala yadhillu fi dunya ba zai bace ba a duniya wala yashqa fil akhirah kuma ba zai yi rashin arziki ba tsiyata fil akhirati al akhirah to wannan al-imam al-hakim har wa yau dai ya rubuta hadisi Abdullah ibn Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi khutba a Hajjatul Wada abinda yake cewa inni taraktu fikum ma in itasamtum bihi falan tadillu abada na ban muku abinda lallai da za ku riko da shi ba za ku bace ba har abada kitaballahi wa sunnata nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam littafin Allah da sunnan annabinsa wannan shine abinda na ban muku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mata uku ne ko da shi ba za ku bace ba kaga kenan in an fassara fa in ma yajannakum minni hudan alqur'ani ake nufi da wannan hadisi ingantacce zai fassara mana wannan hudan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ban muku wata shari'a wadda in kun riko da ita ba za ku bace ba har abada shine kitaballahi littafin Allah wa sunnata nabiyhi ko kitabullahi wa sunnatu nabiyhi littafin Allah sai zama huwa kitabullah wa sunnatu nabihi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda haka shiriya in an ambaci shiriya farkon abin da zai zo ga tunani alqur'ani domin shine shiriya kamar da malamu shi radiyallahu anhu yake cewa huwa alhadi hadi almustafa wa siwahu hawan wa dalalun la takhruj ibrahim shiriyan manzo Allah ita ce shiriya shiriyan manzo Allah ita ce shiriya domin alqur'ani shine shiriya duk abinda ba alkur'ani ba shehu ya ce hawan wa dalalun son zuciya ne bata ce karka yadda a jaka zuwa da son zuciya karka yadda a jaka zuwa da bata duk abin da ke karo da qur'ani karka yadda a jaka zuwa gare shi ba shirya bane a a bata ce a a son zuciya ne amma tsagwaran dai shirya alkur'ani za ka ce huwal hadiyu hadin mustafa za ka wani ya ce alaikum bi hablillahi للعبد واثقا فنهج يناول الذكرى نهج الشقاء وتنار الشيخ للتافن الله كوا يريقو للتافن الله كوا يأمن تو يريق للتافن الله كم دومين من دومين دك تفركن دكي كيشينت القرآن نهج الشقاء tafarkin tsiya ne tafarkin rashin arziki ne wanda za a je lahira a yi baran-baran da ubangiji wannan shi ne abin da shewarci wani hajji nuna wa zikira na hajji shaɓari saboda haka fala dillu wala yashqa fa in ma yatanakum min hudan faman ittaba'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta kitabi littafi da fala yadillu fi dunya ba zai bace ba a duniya wala ya shaƙa balle ya je lahira a azabtar da shi malamai suka ce shaƙa'u rashin arziki a lahira azaban laihin duniya ne duk wanda ka ga azabtar da shi a lahira ya ɓace ne a duniya don haka ya kawo su ya ce fala ya dillu ba zai ɓace ba duk wanda ya rikuda alƙur'ani fala ya dillu ba zai ɓace ba a duniya wala ya shaƙa balle ya je lahira a azabtar da shi da ɓace wanda ya a duniya an fahimta wala yashqa fil akhirati al akhirah a ce wai an yi riwaya annabi Musa da annabi Adam ana mai da magana annabi Musa yana cewa annabi Adam kaga duk wahalar da muke shaka ga jawo mana ita hito da mu da kai daga gidan aljanna shi ga jawo mana duk kai ga jawo mana da yanzu ba ma wahala sai mun yi noma sai mun sha rana sai mun wala sai mun yi kaza sai mun yi kaza sannan za mu samu abin za mu kai gaba ke mu annabi adamu ya ce to shi kenan amma ba da da ka zo duniya me ka samu Allah ya zabe ka ya Musa an istafaituka ala nasi bi risalati Allah ya baka manzanci wa bi kalami yana magana da kai to kaji abin da zuwan ta duniya ya ja maka to sai ka auna da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Adam ya huce shi shi annabi Musa ko annabi Musa ko da yazo duniya watan zuwan da aka yi da shi duniya ya zama kuma wata daraja da daukaka a gare shi wajen Allah zai samu istibahin da ya samu ba zai samu zai samu risalar da ya samu ba zai samu zai samu magana da Allah da ya samu ba zai samu ba da haka manzo Allah ya ce annabi Adam ya huce annabi Musa ومن أعرض عن ذكري
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسقط ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya bujira kaga an sake dawowa da waccan magana wanda ya kauda kai ga barin alqur'ani to lallai watan zai hadu da azaba mai tsanani wanda ya kauda kai ga barin alqur'ani an ji bayanin iradi ga barin alqur'ani alqur'ani na kira zuwa ga tauhidi yana kira zuwa ga ɗayinta Allah yana kira zuwa ga ɗa'ar Ubangiji to duk wani abin da ke karo da wannan rabi ne kawai da kai daga bari alƙur'ani alƙur'ani yana kira zuwa ga makarim al-akhlaq mu zama masu gaskiya mu zama masu amana mu zama masu tausayi mu zama masu jin kai mu zama masu tawazu'i kan mu zama masu girman kai mu zama masu takwa tsoron Allah sirran wa jaharan mu zan masu kaza mu zan masu kaza duk alqur'ani na karantar da mu adabu yadda za mu rayu yadda Allah ke so to duk wanda yace ba haka ba to a arada ya bijire kenan ya bijire kenan haka Allah na kawo kissoshi mu saurara mu ji yadda al'umma kaza ta yi al'umma kaza ta kare ta manzonta ta yi kafirci nau'i kaza ta yi sakon Allah nau'i kaza amma kuma ga sakamakon da ya cin mata alqur'ani fa ke karanta mana wannan to wanda ya ƙi wa'aztuwa da waɗannan ƙissoshi na al'ummomin da suka gabata na abin da suka yi da abin da aka yi musu don mu ɗauki hannu to duk wanda ya ƙi ɗaukar hannu ya ƙi ɗaukar wa'azi da waɗannan to a arba'ar yana cikin wanda suka bujira an gabar alƙur'ani da aka yi ce mana arar an zikiri wanda ya bujira ya kau da kai an zikiri gabarin zikiri watan alqur'ani allazi huwa alqur'an fa lam yu'min bihi bai imani da shi ba ko bai aiki da abinda alqur'anin ke kira zuwa gare shi ba ko bai wa'astu da wa'azuzan alqur'anin ba fa inna lahu ma'ishatan danka fa inna lahu ma'ishatan danka yana fa inna ma'ishatan sani dai rayuwa bankan wadda take mai kunci watan ta zamo gare shi ma'anar rayuwa wadda take mai kunci ita ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya fassara kamar yadda Abdul Razzaq al-Musannad ya kawo Sa'id ibn Mansur Musaddad ibn Musarhad Abdul ibn Humayd Abu Ya'la ibn Jarir al-Tabari ibn al-Mundir ibn Abi Hatim ibn Hibban ibn Mardawayhi dukkan waɗannan malaman hadisi ne sun ruwaita ta kan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala abinda abu huraira da Allah tabbata gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daidai fada Allah fa inna lahu ma'ishatan danka manzo Allah ya ce ma'ishatan danka azabul qabri azabul qabri duk wanda ya bijira gabarin alqur'ani to ya saurara akwai wata rayuwa mai kunci da zai za ta haɗu da shi da zai haɗu da ita ita ce azabar kabari bayan mutuwa kenan shi kuma a lafazin abdurrazak lafazin ruwa abdurrazak a musallam ya ce yi zayyaku alaihi qabruhu hatta taktalifa ablaquhum za a kukunta kabarin wanda ya guji gabar alqur'ani ya ki imani da alqur'ani ya kafirce alqur'ani za a matse kabarin sa ya kunci har a waza hagu sai ta zama tana sarkewa da a wazar dama subhanallah saboda lafi Allah ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wannan shine ma'ishatan danka فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى daga baya daga ƙarshe kuma Allah ta'ala ya ce za mu ta da shi kaga kenan lalle azabar kabari tuna ce wani hashiru kaga wani hashiru kaga dama mahshar tashi bayan an mutu to ai tashin daga kabari kenan kaga kenan wa ma'ishatan dhanka azabar kabari ce saboda ga sun mana shuruhu yau mai kiyama ce ama sannan kuma muta da shi ranar tashi a kiyama a'ama yana makaho a nan makanta kaɗai aka faɗi kafiri zai tashi ranar tashi a kiyama makaho ba makaho kaɗai ba wata aya kamar yadda yake cikin suratul bani isra'il ita ce suratul isra'i Allah tabaraka ta'ala ya ƙara da faɗin watan man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi wa yahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa umyan wa bukman wa summa kaga nan ayatul isra'il ta kawo halayen guda uku za a tada kafirai makafi za a tada su bebaye ba su iya magana za a tada su kurabe ba sa ji sannan ma'awahum jahannamu kullama qabat zidnahum sa'ira da kashe makoma su ta jahannama duk lokacin da ta bishe za a ƙara hura za a ƙara hura Allah ya shi mu anan saboda alqur'ani kashi kashi ne sai ka ji wata magana wani wuri in kuma ka je wani wuri ka ji wata sai ka ga kamar za ku saba da juna za ka dole sai magabata sun shigo tsakani don su warware iskalin da ke tsakani kaga wannan aya ta ce za a tada kafirai tashi alkiyama omiyar makafi ko wani shiru yau mai kiyama ce a'am za mu tada wanda ya kafirce ma alkur'ani a amma makamu waccan kuma ta sojin isra'i ta ce umiyar wa bukman wa sulma kurame bebayi makafi kaji wannan kenan to kuma idan muka je sai mu ga wasu ayoyin na cewa kafirai na gani kwas suna ji kwas kuma suna magana tangaram kuma duk alkur'ani ya faɗi haka sai ka ji ya ce asmi ibihim wa absir yawma ya'tunana ba suna cewa ba su ji ba ranar tashi alkiyama mamakin jin su kwas mamakin ganin su kwas ashe za su ji kuma za su gani can kuma an ce za a tada su makafi kuma za a tada su kurane kaga akwai bukata a su a kawo bayanin da zai kusan da wannan iskali don kar a ce alqur'ani na warware juna don kar a ce alqur'ani yana warware juna wani wuri ma sai ce war al mujrimuna nara fazannu annahum muwaqifuha kafirai sun ga haji sun ga sai kuma ce makafi za su tashi makafi to ya za a haɗe tsakanin wannan magana cewa makafi da kuma nan war al-mujrimuna nara makafi wato kafirai sun ga annara wuta fazannu suka tabbatar da cewa lalle za su shige ta to kaga nan sannan wani wuri kuma karar za su ce rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah Allah mun gani duk abin da kake faɗa a duniya mun gan shi kuru-kuru ba wuta ba mun ganta abin duk da ake faɗa mana sani ina mun ji lalle mun gani mu to ka take suna ji suna gani to saboda haka sai ya zama akwai buƙatar a gusar da wannan iskali iskalin da ke tsakani wasu malamai suka ce to amsar wannan nan an ce ba su gani ba su ji ba su magana kurame ne bebaye ne makafi ne nan kuma an ce suna ji suna gani har ma ga abin da suke faɗa suna magana kenan ko to na farko dai kamar da Abu Hayyana ya zaba ce muradi anan cewa makafi ne kurame ne bebaye ne ba su magana yana akan hakikarsa haka yake kuramin ne makabin ne bai bayin ne sai dai farkon lamari farkon lamari amma daga bayan Allah ya dawo musu farko suna makafi bai baye kurami amma daga bayan Allah bayan musu da ganin su suna gani har suka ga wuta ya mayan musu da cin su har suka rika jin rurin ta suna jin sami kulaha tagayyuzan wa zafira har suna cikin suka ci rurin wuta kaga Allah ya mayan musu da jin su sannan kuma ya musu ya mayan musu da maganar su wannan kaga farkon lamari kenan daga baya kuma aka mai musu da ji da gani da magana wannan zance na amsa ta farko kenan amsa ta biyu kuma aka ce ai la yarawna shay'an yasurruhum ba su ganin abin da zai faranta musu rai duk abin da za su gani wanda ransu zai baki duk abin da za su ji ba za su ji magana da za su faranta musu rai ba don haka abinda suke gani bai da amfani abinda suke jin bai da amfani kaman ma babu shi ne domin amfanin ji watan aiki da shi ma'ana ka ji ya amfanar da kai sannan kuma gani ya amfanar da kai so bai da wani amfani abinda suke jin bai da amfani abinda suke ganin bai da amfani saboda haka kaman duniya din ne da Allah ya kira su makafi bebaye kurabe don ganin su bai amfanar da su ba ga ayoyin Allah ana ta nuna musu ku dibi sama ba ku dibi ƙasa ku dibi duwarwaki ku dibi halittar Allah yanzu duk ba ku gano halittar nan ba akwai wanda ya yi ta kai amma ganin ku bai da amfani kamar ba ku da gani kamar ba kafi ku gide ba ku saurara ku bi ayoyin Allah abin da kuke ji to rashin ba sa amfana da jin sai zama ba su ji ba sa amfana da ganin su sai zama kamar ba su gani wasu kuma amsa ta uku aka ce lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya ce ifsahu fiha wala tukallimun ku yi cif Allah ce ba dan wuta kakarai ku yi cif kan wanda ya sake cewa qala to tun da Allah ya ce musu ku yi cif kan ku sake magana to waqa'a fihimul ama was-sama wal-bakar min shiddatil kar saboda tsananin bakin ciki sai suka makance saboda tsananin bakin ciki suka furnice saboda tsananin bakin ciki suka bebance ba su magana ba su gani ba su ji tun da Allah ya ce ifsa'u fiha wa la tukallimu saboda haka kaga kenan alqur'ani bai warware junan sa ba lokaci yayi saboda haka an yadda karshen ayatin ونحشره يوم القيامة أعمى زامتا دشيرا نتاشي القيامة شي كافري أعمى ينا مكاه الله كياشي الله تبارك من الإيمان مو يسامو موت دشي ثم متاشي دشي أكبر النبي صلى الله عليه وسلم har mu ga waɗanda nuruhum yasabaina aidihim ga hasken su ne yana tafiya gaba gare su yana musu jagora Allah sanya mu Allah sanya mu ne akwai sakonni
alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi akwai sabani na alƙur'anai da aka aiko da su na farko akwai alhaji sanusi bala ya aiko da kwafi ishirin da alƙur'ani yana nema a yin shaduwa haka kuma akwai sabo daga honorable anas hamis lawal a jarumin kusau shi ma ya aiko da kwafi biyar da alƙur'ani sannan kuma akwai wani bawa Allah ya yi kuma rufi daya na alkur'ani wanda su ne sakonni ana fatar da ya zuwa gare su a kan wannan sako da su haifo da shi. a haka ma alhaji da musu baladi ya yi kuma sako na dubu goma da kuma wa'annan kwafi ainihin ishirin da alkur'ani. kuma alhaji abdullahi na abini ya yi koda sadakar kudi suma duk da ba mu yi da mu kasan kodo ne shi ma ya yi koda kai sadakar alhaji sai a sa su da waki ya shi a tura a kan wajen Allah saka mu kowa da alkhairi Allah saka mu kowa da alkhairi abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladarsa abinda muka kuskure Allah ka yafe mana Allahumma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka aiko da sadakoki ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya bukatunsu Allah ya dulluka musu Allah ya dulluka musu lada Allah ya sanya a cikin mizanin ayyukansu na kwarai da kuma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ubangiji halin da kasan mu take ciki Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka yaye mana dukkan abin da ke damu mu Allah ka ba kasan mu zaman lafiya ka yaye mana abin da muke fama da shi na tashi tashi hankula alfarmu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama jahan mu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka yaye mana tashi tashi hankula Allah ka yaye mana tashi tashi hankula alfarmu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ka yaye mana wannan tashi tashi hankula da kashe kashe da sace sacen mutane mutane da na dabbobi da na kuma dukiyoyi Allah ya yi mana alfarmu annabi sallallahu ta'ala da yake alihi wa sallama ubangiji Allah ka daukake mana tsanani ka kawo mana sauki Allah daukake mana tashin hankali ka kawo mana kwanciyar hankali alfarmu annabi sallallahu ta'ala da sallam wadanda suka kawo musu hafai alqur'anai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya shi sadaka jariya cikin mizanin ayyukansu alfarmu annabi sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين